أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر باين هكا السلام عليكم ورحمة الله muna biyar ga watan rabi'ul awwal na wannan shekara 1445 inda muka tsara wa kanmu cewa za mu rinka karantar da za mu rinka karantar da junanmu da littattafai kwara biyu wanda suke magana baki ɗinsu a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai littafin nan na nujumul huda da kuma wannan littafi na tahani'atul rabi'i wanda aka fi sanin su da tahani'atul rabi'i wanda shehu ya tattara su ya samu suna qasaidul maulidi qasaidul afon majmu'u qasaidil maulidin nabawi ya samu suna majmu'u qasaidil maulidin nabawi an fahimta to za mu yi ta za mu karanta ta don murna da zuwan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama kamar yadda aka sani dole mutum ya murna daga samun manzan Allah dole duk bakin cikin da kake ji idan watan haihuwar manzan Allah zo kai ji daɗi saboda duk abin da kake ma bakin ciki saboda ka rasa shi ai bai kai martabar kuma samun annabi Muhammadu da kai ba ko ko ya kai eh bai kai ba ka rasa mudun shinkafa ka samu buhu ɗaya kwatance ne annabi ya fi ƙarfin haka fa annabi ya fi ƙarfin a kamanta shi da haka an kore ka a gidan haya ka sami gidan kanka eh dala duk ka yi bakin ciki yanzu ai wannan farin cikin ya mantar da kai farin bakin cikin can to yasa wannan ba wakan ba shaharu zihabi tarahi wata ne na tafiyar bakin ciki Allah subhanahu ta'ala ya ba mu albarkan mai watan da watan na'am bismillah Shehu ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Allah ya salati ga shugaban mu Annabi Muhammadu da iyalan gidansa gwargwadon darajarsa da matsayinsa mai girma.
Haza ma kana yaqra'uhu shaykhuna.
Wannan shine abin da shehun mu yake karantawa. Wa wasilatuna kuma tsanin mu Ila Allah zuwa ga Allah.
al-qudubir rabbani wanda shi shugaba ne jagora ne na Allah na'am wal gausu samadani kuma mai taimako ne na Ubangiji na'am sahibul faidi Tijani mabocin kwaranye na Shehu Tijani الشيخ إبراهيم kaji sunansa dattijo التجاني Ibrahim dan Alhaji Abdullahi Yas الكولكي التجاني tumin kaula dan ɗariƙan Shehu Tijani عند استهلال الربيع wannan shine abin da ke karantawa lokacin kamawan watan Rabi'il Awwal في وال...
fi layalihi لالي a cikin dukkan dararrakinsa بعد الوظيفة bayan ya yi wazifa ya gama wazifa duk idan aka ce watan maulidi ya kama duk bayan wazifa shi ya sauke wannan littafi da haka sunna ne mu ɗauka mu kama shi yana cewa jafani manami hina ya nura bi'u ayan nafsu ubi lil habibi wa uji tun duk lokacin da a ce rabiul awwal ya kusanto to bacci na ke kaurace min sai ɗima wucewa da gigicewa cikin manzan Allah kuka da ƙunƙunan soyayya da haka mu koya sunna ne na shehu duk daren maulidin manzo Allah sai ya karanta wannan littafi bayan wazifa na'am كما كان يفعل مثل ذلك سيدنا kamar yadda ya kasance yana aikata kalan haka بدل العلوي sayyidina baddil alawi sayyidina baddil alawi رضي الله shugabanmu عنه.
wanda ake kira da baddubun sidina نعم mai aqidan mai kasidan ta ne ato ya rabbana salli ala ai baddubun sidina ne نعم al'alawi kenan nasabar sana tikiwa zuwa ga sayyidina aliyu نعم shi ake kira da hassanu ɗariƙi wannan ba hassanu sabit din dariƙan tijaniya shine yayi qasidar tani aturrabi'i bi midhati shafi'i bil mantiqil badi'i addi biha mu'ammali mawaƙi ne dariƙan tijaniya sosai kuma mawaƙin shehu shehu tijani ya mashi tijani waƙoƙi da yawa yana daga cikin waƙoƙinsa waƙar da yake yana cewa yana cewa hayi daren lada abi samzuni an ji ko? waske ha min masuni ma ishi'uni waske daren tabawa at aina madin بمعين من الدموع سكين شجب القلب حبها لا ربو إن عند أهل الجنات من هيروني كب تلك الديار وابكي وأبير بين الكدة قبل ريب المنون تلك أرض الجديد يا لك أرض يا لك أرضا ذات جد وطائر ميمون تلك كانت للقدب معوا ومسوا ومحطا لكل سر مسون سار فيها بسيرة القوم سيرا لم يكن قبله لذي تمكين قام فيها يجدد الدين حتى أشرقت أرضه بنور اليقين صار عنها إذا إذن ويمم فاسا فأدى أدله دياج الدجون حق في آل فاس إذا كبيت وقليل له سواد الأيون يا لفاس وحبذا أرض فاس وبفاس تشوقي وهنين قام فيها أزكى المقام يهدي يادل بهد يهديكو بهد بهدى المصطفى الرسول الامين an gane har zuwa inda yake yake faɗin wani magana mai daɗi yana cewa ga baitin nan na gita ta gadat ila abi ila ila zununu kwarai kuwa yake cewa a himmatun raddatil gawati ila rahmani hatta ta hat ila zununu eh shehu tijani ba yana wakin shehu tijani to shi wannan baddu din shi ma ya kasance yana karanta wannan kasidar titaniya yayin kamawan wata rabiul awal a cikin dararrakin sa baki daya na'am
wa nasuhu
radiyallahu anhu ma da baddu bin sidin da maulan mushi ibrahim Allah ya dada su amin na'am min qabliha wa nasuhu ga bayanin ta dalla dalla na'am na wannan kasidar من قبلها طفت في الزلال وفي مستولين حيث يخصف الورق ثم أبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق وظهرا تركب السفينة وقد أنجم نصرا وآله الغرق وردت نار الكليل مكت- خليل مكتتما تجول فيه فلست تعترق تنقل من صالب إلى رحم تنقل من صالب إلى رحم إذا مدى عالم بدا طبق حتى توى بيتك المهيمن من كن فعليا تاتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق فنحن في ذلك الدياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق آه wannan kasida ne na babban manzon Allah sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib shehu ya bude wannan kasida da kawo kasidar Abbas dan Abdul Muttalib wata rana Abbas dan yana zaune a gaban manzon Allah sai ce ya rasulullahi so nake in maka waka yi min izini in wake ka annabi ce yi la faddallahu faka Allah kare sa bakin ka igibi sai fara min qabli ha dibta fi zilali wa fi hakkar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi me yasa shi ya kawo maka kasidan min qabli ha dibta na Abbas dan Abdul Muttalib saboda ka gane ashe waka tana da asali ga ammun manzan Allah ya yi a gaban shi kuma annabi bai ce komai ba bai hana ba. An gane kyau? da ko haram ne manzala baya shuru akan bata an gane manzasalam baya shiru akan bata duk abin da manzasalam ya tabbatar duk abin da manzasalam bai yi magana a kai ba to sunan wannan sunna sunan wannan sunna inda aka yi a gaban shi bai ce komai ba don haka kai mai da'awar cewa waka ba ba ta da asali ga babban manzo Allah ya yi manzo Allah ya ji daɗi a gaban shi sannan magana kan waka yana da tsawo amma dai mai son wannan ya je ya duba tafsirin tabari daidai fassarar da ke yi ma wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illa allazina amanu wa amilu salihati wa intasaru min ba'di ma zulim ka gani to da ka bi wannan ayar zaka ji lokacin da ayan ta sauka Hassan bin Sabit ya zo ya zo gurin manzo Allah a guje sai ya rasulullahi mu mawaka ne annabi ce ba da ku ake ba ku ai kare mun kuke ku ci gaba da kare mun ta kya sani ce hajauta muhammadin fa ajabtu anhu wa inda allahi fi zakal jaza'u kai ya kai kafiri ka zagi annabi ni ko zan kare wa annabi sakayya kuma ya tabbata wurin Allah ta kya annabi ya fara jin dadi fuskan shi tana fara'a sallallahu alaihi wasallam an gane to wannan kenan a sannan kuma wasu za su iya cewa kuma a ai mun san waka ta halasta to kida ba ko ba kuma masu faɗin baka ba waka ta halasta to kida ba to ai kidan ma ya zo za a iya yin ta a cikin yaban manzon Allah kwantar da hankalinka ya inganta a cikin sahihu muslim hadisi na 892 hadisi ya zo da isnadinsa a gurguje dai cewa a Aisha ta ba da labari alayhi salam radiyallahu anha cewa Babakar sahabin manzo Allah mahaifinta ya shiga ɗakinta lokacin a ɗakinta akwai wasu bayi guda biyu suna yin waka a lokacin a kwanakin mene ne wato kwanakin mene sallah na layya suna yin waka suna duka ganga gangansu amma su a nan gurin a lokacin durka ne wato garkuwa an fahimta suna bugata masalim yana lullube da mayafi ana take da abin shi suna jin dadin suna murnan su suna baka na shuwa sai mutsawa sai mazala ya bude mayafin da ke jikinsa sai ce da'ahu ma ya ababakar fa innaha ayyamu idin basu mana ba kwanan farin ciki bane kwanakin iri ne naji jafaru wani malami na yin izala yana cewa ai an san ya halasta a kida amma ai a kwanakin idi kai a kwanakin idi ake yi da ce Allah ji ka araba na ke rubi da ayyamin idi kwanan farin ciki mai zagayewa akai akai kowane abu ne ya faranta maka rai buga kai maka wuce kuma akwai hadisin da ya nuna wata mata ce ya rasula na yi albashi zan maka waka annabi ce yi haka ta daga ganga ta yi rawa a wurin ta tashi ta wuce cika alkawarinki an gane? mazala ta kyale su ababakar siddiq sai da shi ta ce kuma na ga manzan Allah sallallahu wata rana yana tattare ni ina kallon mutanen habasha suna wasa da ganguna suna kida lokaci ina karamar budurwa ina ta leƙinsa yana tare ne yana irin wasa tsakanin miji da mata ba za ki gani ba tana zan gani sai da shi ce kai mamaki ka kutarta a ce ga ƴar karamar budurwa balarabiya mai karancin shekaru tana kallon kiɗa ya za ka rika jin daɗi a jikinta ka kiwanta hadisi na cikin musulun gaje ka duba bukhari da kansa mu ce kawai wanda yake da bukata wannan akwai shi risala ce shimfiɗaɗɗiya akan haka maulan mu shehu suleiman ya rubuta littafi sunanta ad-dala'ilul muqni'ah dalilai masu wadatarwa masu gamsarwa fi jiwazil madhi cikin halaccin yin yabo bi alatil mutriba mutriba da abubuwa masu sa raurawa da sa karsashi ce mun kida kuma zai ke tsara rawa an ce kuma lahi dai ce ba kyau to da kyau kuma gari ba hausa suka ce kuma lahi dai ce ba kyau amma da daɗi to don haka wannan abin da za shi ya kawo maka domin gane cewa waka ba kan su farau ba sai na abdul mutallib yayi za a kawo maka har baitin wasu daga cikin sahabbai domin gane cewa abu ne mai asali tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye Abbas dan Abdul Muttalib Abbas dan Abdul Muttalib baffa ne na manzon Allah shine na biyun baffofin annabi da suka musulunta yana da ne ga Abdul Muttalib baban mahaifin manzon Allah Abu Talibi ka gane ya girma manzala da shekara biyu shi aka tambaye shi kai da annabuwa ya girma wani so sun tashi haka suke da manzala sun tashi duk suna yara kalan su daya hawa suna ce musu matau aman yan biyu da yawa suna kiransu yan biyu saboda abdul mutallib ya gama mar abbasu ya aure ta ya aure ta kenan da shekara biyu ya ya aure ta kenan ya haihu kenan ko an haife shi shekara biyu kenan aka haifi manzan Allah yake ta ina ma da ɗana yana da rai ya zo ya ga ɗansa in ji abdul muttalibi sai za ka tambaya hamza sai na abbas ɗan abdul muttalibi kai da annabi ya girma wani sai ce to na fi shi yawan shekaru da shekara biyu amma shi ya fi ni girma shekaru na fi shi amma ya girme ni yana girma manzan Allah annabi na girma shi yasa har bayan wafatinsa har bayan wafatinsa sahabban manzo Allah suna girmama shi har bayan wafatin annabi sahabbai suna girma abbasu mutum ne kakkarfa yasa ka duba ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi mutane suka yi taimakon shi shi abbasu ayya taimaka mishi abbasu dan abdul muttalib ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke dan tare shi da manzo sallam kasancewa bayan rasuwar mahaifinsa abdul muttalib shi abbasu shi aka ba wakilcin shayar da alhazai a Ka'aba to ba zai iya barin wannan makaminsa bai fito ya nuna mara annabi baya ɗari bisa ɗari an gane kyau amma har ran da za a yi akaba mutanen madina sun zo sun yi alƙawari za su tafi da manzan Allah sai da abbas an zali ya halicci akaba ya ce ku sani cewa wannan faɗan uwanmu ne ba yana cikin kulawarmu in kun san ba za ku iya kiyaye shi ba in kuka tafi da shi garin ku za ku ba da shi a cutar da shi za ku juya mai baya tun yanzu ku gaya mana ku kyale shi a gida ba shi da matsala komai da gidansu gidansu ma suna son shi abin tsali ya magana mai daɗi mutanen suka ce a mun yi alkawari ba za mu taɓa juya mushi baya ba za mu fanshe shi da ranmu da ran matanmu da 'ya'yanmu sannan abin ba sai ce to yanzu a tafi da shi shi yasa ko lokacin da za a yi yakin badar manzo Allah ce kar ku saki kar ku saki ko an ga mutane biyu a kashe su ko an ga mutane biyu daga ciki akwai babba na Abbasu akwai Haris shi kuma shi ne wanda ya warware wannan takaddar da aka kulle a Ka'aba cewa ba za a yi mu'amala hudda da Ali Hashim ba an gane wanda gara ta ta cinye takaddar nan da shi aka warware ɗaya daga cikin mutane biyar ɗin da suka warware ne mazala ce mutane inda huma ukhrija mukrihai an fitar da su ne dole bayan da suka iya su ba ta dole ba ta da shidi suka fito ba haka sai na abbas mutum ne mai karfi sai ga wani dukuni na ɗan ƙaramin mutum a sahabai ya kama shi annabi ce kai dai mala'iku sun taimaka maka amma kai ba kai kama abbasu ba kakkar ba ne manzo Allah da daddare ya ji numfashin shi yana kuka manzo Allah ga kasa bacci ran shi ya baci aka ce me yana ka bacci ya ce ina jin numfarfashin dan uwan babana ba ku san dan uwan baban mutum dan uwan shi baban shi bane sannan wani sahabi ya je warware kwancin da aka dama an matse mishi jiki ne sai ya warware sai ya daina nishi sai manzo Allah ya ji shi shiru sai hankali shi ƙara tashi ce to lafiya dai ku sai aka ce mishi ya rasulullahi ai kwancin ne aka dan sassauta mishi sai dai to a sassauta masa sauran ma ga baki daya washe gari ana karban fansa annabi ya ce to kai ba da fansan ka ka tafi makka wurin iyalanka sai ce ba ni da ko sisi na zai rantsi annabi ya ce a ka manta da abin da ka ba ummul fadalu uwar fadalu ɗanka ka ce idan na mutu a ba abdullahi bin abbasin a ba ubaidullahi bin abbasin a ba fadalu ɗan abbasin ka manta kuma ba ku gaya muku ba ku bi da ita ku yi magana ka ja ka ce sai faɗi ya ce a sha da annaka rasulallahi kai annabin Allah ne tun daga naga ce ya je maka yake boye musuluncinsa daidai fatu makka ta zo ya miƙa wuya shine saboda girmansa lokacin zamanin sayyidina umaru an yi fari an yi fari an yi fari an yi an yi airuwa an yi kai lokacin sayyidina abbas ya zama dattijo yace kai sai je gidan shi ce dan Allah muna neman alfarma ka fito da mu yau gurin roƙar ruwa yana fitowa ya daga hannu yana addu'a yace Allah muna tawassali da annabi ka ba mu ruwa yanzu dan darajar amman annabi Muhammad ka ba mu ruwa sai girgije ta fara tsawa ta fara cido take ruwa ya sauka amman annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam Abbasu kenan an ja ta gaice ko to min qabli hadibta na'am من قبلها دبت في الزلال وفي مستودع حيث يكسف الورق ya rasulallahi ɗibta ka ji daɗinka ka samu tsarki min ƙabli hatinkan haihuwanka ko ka ce min ƙabli hatinkan duniyan nan ko ka ce min ƙabli hatin kafin wani samuwa ka ji daɗinka
في الزلال a cikin inuwoyi a aljanna ba rana sai inuwa ka gane ke ko wa zillin ممدود wa zillin mamdud wa ma'in مسكوب wa faki hatin كثيرا Allah ya kai mu من to وفي مستودع sannan ka ji daɗi a wurin wani ma'a- wurin wani ajiya inda Allah sun tala ya aji annabi Adamu da Hawwa'u حيث يكسف الورق a inda ake lullubewa da ganye wato annabi Adamu ke lullube da shi da Hawwa'u suke lullube jikinsu da ganye
ثم هبطت البلاد
an fahimta مم.
ko kuma ka ce wa fi mustawda'in duk zai dauka مم.
ka ji daɗi نعم
a wani wurin ajiya wato bayan ƙasa haisu a inda yuksaful waraku ake ake lullube jiki da ganye ka san نعم.
mutane a da halittansu ga baki ɗayansu Allah na halittansu da, da, da, da riga ne yadda kaga Allah ya yi maciji Na'am.
maciji yana sa riga مم.
to haka Allah yake halittar yan adam ba ma kayan mu baya da ti wanda za a ce min ta digima za a canza amma sai na Adamu yana cin bishiyar nan sai riga ta tashi sai tsiraicin sa ya bayyana sai suka dauka- dauka sai suka wadafikani alaihima wadafikani wadafika yaksifani alaihima min warqil janna fa asa adamu rabbuhu الله.
summa jitabihu rabbuhu fataba alaihi wa hada to a daidai wannan gurin suka dinga to yanzu ba tsare- ba kaya to a nan da suka kasance suna rayuwa ba kaya suka sako bayan kasa ta yadda sai an sa ganye ake rufe al'aura a rayu a nan ma ka ji daɗi eh نعم
na'am
ثم هبطت البلاد لا sannan ka sauko ka gangaro zuwa duniya نعم لا بشر cikin tsazan shi su ko kuma shi adamun ma نعم la basharun anta amma ba a hali a wannan lokaci kai fa ba mutum bane wala muzgatin kuma kai ba tsoka bane wala alaku kuma kai ba gudan jini bane
مطهرا تركب a السفينة a bal ka sauka ne halin kasancewan ka tsarkakakke hali ne wannan ayi hali ne na malaman nahu to wannan hali ne alhal ne wannan asali a a a kasidar Abbas Abdul Talib ya ce ne bal nutfatin bal nutfa bari dai kai digon mani ne a lokacin a cikin tsatsan shi su manzala sai shehu shehu Ibrahim sai ga kai kamar bai ba da ladabi yadda ya dace a ce manzala digon mani ba in an ce ma annabi mudaharan an an ce ma annabi Muhammadu shi ba gudan jini ba shi ba abin nan ba ai ba ma ba ma ba ma maniyin ba to ai mani ne najasa ne mudaharan ba digon mani ba shehu ya ce a saka wannan zai fi ba wancan ma fa sabawa bane ga manzo Allah a wannan zai fi bayuwa zuwa ga ladabi ga janibin manzon Allah uban mu kenan mudahharan halin kasancewanka abin tsarkacewa ba mani ba تركب السفينة kana mai hawa jirgi tare a tsatsan annabi nuhu tare da shi وقد ألجم نصرا ba alhali algaraku dilmiya aljama nasaran ya halakar ya rufe bakin gunkin nasaru وأهله da masu bauta mishi sai mana lokacin da suka dilmi a cikin mene tekun dufana to rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara
وردت نار القليل a wata ruwaya uritta naral khalili نعم wannan kuma waratta ka gangare wa naral khalili wutan annabi ibrahim me yasa ake jingina wutan ga annabi ibrahim ai ba wutan shi bane saboda an hura ta ne domin konan shi eh نقطة halin kasancewanka abin boyewa a cikin tsazansa تزول فيه kana ta yawo a cikin wannan wuta جلست تحت kai ko ai ba zai yi ka kone ba ya صلى rasulallahi الله عليه وسلم تنقل من سالب إلى رب ana ta ciratan ka min salabin babu lugga da take cewa salab نعم wani bawan Allah yana cewa ban taba ganin an ce matsatso salab- salibi ba sai a ruwayan hadisin nan na Abbas dan Abdul Muttalib amma ingantaccen fas yare da muke da shi a na- a a salab ko ka ce salabu da yi malamin fata ko ka ce sulubu da yi malamin dauri ko ka ce sulubu da yi malamin damma har ma yarge to yare uku ne babu salibi babu wannan نعم an gane amma mafi yawancin ruwayan abbas abdullahi an ce salibin amma ɗaya daga cikin malaman lugha manya manyan malamai da suka rawaito wannan hadisin sun ce ba su taba jin a kira salabu salabi da salibi ba da yi malamin kisra sai a wannan ruwayar da haka ingantacce shine a tasihi shine salabi na'am tun kalmin salabin إلى رحم daga tsatso tsarkakakke zuwa mahaifa tsarkakakke mahaifan tsarkakakkiya إذا مدى عالم idan wasu halitta suka shuɗe بدأ ضبط sai wasu jama'a wasu rufin su bayyana حتى احتوى بيتك المهيمن kamar da shi baituka kurkure نعم hatta tawa baitukal muhaiminu نعم ka gane نعم har gidan nan naka al muhaiminu madaukaki in aka ce haimana نعم alaihi wato ya fifita a saman shi za kuma a ce haimana ya zama mai shaida a kansa wa muhaiminan alaihi to hatta har zuwa lokacin da baitukal muhaiminu نعم muhaiminu din sufa ne na baitu na aji ne gidan nan naka maɗaukaki a saman gidaje منك itawa نعم ya tattaro aliya a dukkan darajoji milkin dafa ta hanyar kasancewan katsatsan wannan matan da ake kira kindaba نعم تحتها النطق wanda duk wata ɗamara ta shugabanci ƙarƙashin ta yake a lokacin نعم zan maimaita hatta har zuwa lokacin da baitukal muhaiminu gidanka mai daraja mai da- mai daraja saman dukkan gidaje نعم ita ya tattaro aliya'a dukkan daraja minkin dafa ta hanyar wannan matan da ta zo shigo ta tsatsaka kindafu yar iliyasu yar mudaru yar waye har zuwa abdullahi har zuwa kai wannan matan nan da duk al'um alƙabiloli suna alfahari na dangantuwansu da shi da biyulolin larabawa kamar yadda ka san hausawa ba su da wannan matan ya ba sunanta
دورما daurama sarauniya daurama مم.
fulani ba su da kamar kasunan sarauniyar nan ma na haddace shi na manta ne ko sarauniya wa suke ce mata ba jabba mu ba kai baka sani ba ban ma san akwai wata sarauniya fulani
to yadda ka san hausawa uwarsu gabaki ɗaya ta cewa ne sarauniya daurama duk nan saban sannan take tikewa to shi ma haka ƙuraishawa نعم suke tinƙaho da kindabu نعم
an gani نعم to
آه، وأنت لما ولدت ya rasulallahi kai yayin da aka haife ka أشرقت الأرض وداعت duniya ta yi haske وداعت بنورك wada'atil ufuku نعم sasanninta ya cika da haske bi nurika da haskenka ya rasulullahi a gaban fa annaba ke faɗi bai ce bai musa ba wa ke maganan hadisi da kai wannan inganci
فنحن في ذاك الضياء fi zalika في diya'i ذلك الضياء har yanzu muna cikin wannan haske وفي النور kuma cikin wannan haske سبل الرشاد نك- muna ta kutsawa نترك.
fanahanu نعم sai ka ce mu dinnan مم.
nahtariku muna kutsawa muna nan muna ta kutsawa fi zalika diya'i cikin wannan haske wa fin nuri da wannan hasken wa subular rashadi da cikin wannan tafarkin shirin da ka zo da shi ya rasulullahi اللهم إنا نسألك ya Allah muna roƙonka بالله الممدوح dan alfarman wanda aka yaba عندك a gurinka والمعده وال- da wanda ya yaban ai ba mu muka fara tawassali da shi ba ma sai na umar yayi wa an ta'azzima an tu'azzimu muna roƙonka ka girmama hazzana min rabonmu zalika nuri daga wannan haske da ya faɗa waddiya da wannan kyalkyali da ya faɗa an tahdiyana kuma muna ila siratil roƙonka ka rashad.
shiryar da mu zuwa tafarkin shiriya amin amin kasidata ya mustafa min qabli nash'ati adamin wal kaunu lam tufta lahu agalaqu ayarumu maklukun sana'aka ba'da ma asna ala aklaqikal kallaqu yace ya mustafa ya abin zabi na Allah sallallahu alaihi Hmm.
wasallam Min- qabli nash'ati tun adamin kafin tashin Adamu bari ma dai tun kafin ruwan Adamu tun kafin taɓan Adamu wal kaunu lam tuftaha lahu aglaqu aglaqu in ji imamun na bahani a cikin ɗaibatul gara yake cewa hina la Adamu wala hawa'u kai ba Adamu ba hawa'u to je wal kaunu lam tuftaha lahu aglaqu Ah, tun halitta lam tufta ba a buɗe mata a gala lam tufta lahu ba a buɗe mata a gala rufe-rufenta ba na'am eh kai abin zaɓin Allah ne ayarumu makalukun sana'aka shin wai makhlukun wani abin halitta a ya rumu zai nufa sana aka yi ce zai yabe ka cif cif ya yabe ka yadda ya dace da kai ba da ma asna ala akalakikal kallaku bayan ubangiji shine kada iya yin yabo a cikin ɗabi'unka ubangiji alkhallaqu mai yawan halitta asna ala akhlaqika shine kada iya yin yabonka wannan baitoci na lisanuddin ibn al-khadim ne. lisanuddin lisanuddin ibn al-khadim wato aboki ne ga wannan babban malamin na addini ibn khaldun malamin tarihin nan shi ah, babban malami ne wanda ah, ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallam da yabo kala kala an gane lisanuddin ibn khatib na'am اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا أصلا إلا جلال إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر مدار العظيم
متى يبدو في الداج البهيم زبيله
متى يبدو دلوك تشندا جبينه بوشم من زن الله يبدو يبينا في الداج البهيم أتكين دريمي تسانا ندوه
يل يلوه يلح مثل مصباح الدجل mutawakkili yaluhu zaka ga yana kyalli misla misbahi duja misalin fitillar duhu al mutawakkili a barkunna wanda take kunnanniya kai wanda take kunnanniya kunnanni
فمن كان أو من ذا يكون كأحمد faman kana waye ya kasance a baya ka ahmadin irin annabi muhammadu
نظام أكوي؟ au man za ko wane ne a gaba ya kunu zai zama ka ahmadin irin annabi muhammadu eh babu babu Mhm.
نظاما لحج أو نكال halin kasancewansa mai tsara gaskiya ko mai yin hukunci azaba ga mai wuce gona da iri wayannan baitoci guda biyu na Hassan bin Sabit ne na'am أقر da haka ka عليه- sani ba a kan shehu farau ba
أقر عليه بالنبوة خاتم a garru manzon Allah mai farin fuska ne ko ka ce mai farin goshi ne وسلم katimul linnubuwati wannan bin nubuwati din abinda aka saba da shi shine linnubuwati نعم cikamako ne ga annabta نعم
shine ka ce a garru mai farin fuska ne ko goshi katimun linnubuwati a khatimun linnubuwati ka okay katimun bin nubuwati ko hatimin annabta نعم
hatimi linnubuwati na annabta نعم alayhi ta tabbata akan kafadin manzon Allah
من الله برهان wanda wannan hatimi hujja ne daga Allah bisa ga annabtansa يلوه zaka ga yana kyalli a bayan annabi Muhammad in ya zare ma bargonsa يا رسول الله wa ya shahadu kuma za ga wannan hatimi yana baka shaidan cewa annabin Allah ne ai an ce zai zo da hatimin nan a baya ba haka salmanul farisi ba wa uti ka salmanun bishoki habibi na annabi yana zuwa ya fahimce ya ga alama na farko yana so ya ga alamar hatim- hatimin annabta yana zuwa annabi sai ya yi mayafinsa sai ya faɗe sun banci hatimin sallallahu alaihi wasallam ka mislu baidul ha- hama- hamama hatimin kamar kwar kuci- kuciya kamar yadda bukhari ya ruwaita sallallahu alaihi wasallam
وتم الإله الاسم النبي إلى اسمه إذ قال في الكمس الم...
idza qala إذا قال في الكمس الم...
mu'azzinu ashhadu al ilahu ubangiji wa damma ya hada isman nabiyyi sunan annabi ilasmi da sunansa wa rafa'ana laka zikraka kenan shine idza qala al mu'azzinu idan mai kiran sallah yace fil kamsa a cikin salloli biyar ashhadu Allah ilaha illallah zai ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Mhm.
شك له من اسمه ليذله فضل أرش محمود wa haza muhammadu wa shakka wa shakka lahu zaka ce wa shakka lahu kaga ce wa shakka gyara wa shakka lahu kuma Allah ya tsaga mishi min ismihi sunansa li jillahu domin ya girmama shi fazul arshi kaga ma abocin al'arshi mahamudun shi abin yabo ne wa haza muhammadu wannan ko abin yabo ne mahamudun an gane نعم
me yabo نعم abin ayaba نعم Muhammadu an gane wanda ake yawan yaba نعم to ai Muhammadu an samu shi ne da- an tsago shi ne daga Mahamudu ko shine wa shakkalo Allah ya tsago mu- annabi suna daga cikin sunansa
نعم
wayannan baitoci guda uku tun daga agarru alaihi bin nubuwati hatimun har zuwa wannan baitin fazul arshi mamun wala muhammadu baitoci ne suma ga hassan dan sabiti na'am تكذيبه الناقات الأدماء مؤتجزا مؤتجزا mutajiran zaka ce مؤتجرا عفوا بالبرد كالبدر جلا ليلة الظلم نعم.
وفي أضافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من كير ومن كرم إن الرسول لسيف أوكي ممزونا بقول نعم تكذيبه الناقات
إيه تعرسك أي نعم إن الرسول لسيف يستداء به مهند من سيوف الله مسلول دنا متندين نعم
sai ka ce annaqatul adma'u taguwa mai bakar launi tahdibihi ruwayan da aka fi sabawa da ita shine tahdibihi tana sauri tana gaggawan tafiya da manzon Allah tahdi amma kuma wasu suna cewa tahdi to kusan ma'anar ɗaya ne نعم
amma dai abin da aka fi sabawa da shi tahdi ne gaskiya an gane za a iya mai da shi tahdi نعم
mu'tajiran halin kasancewa manzo Allah yana mai lullube bilburdi da mayafi akan wannan taguwar ko kun ce yana mai daura damararsa akan wannan taguwar bilburdi da wani mayafi kalbadar za ka ganshi kamar wata jalla da ya bayyana lailatul zulami a dare na duhu نعم وفي أضافيه a gefen kafa- kafadin manzon Allah game da kuma dafa- kafadin manzon Allah أو أصناء ko بردته tsakiyan bargon manzon Allah ما يعلم الله من wallahi kai mamakin abin da abin da ma ya alami ma la ya alamu za ka mai da shi ba ya alami ba ya alamu نعم kai mamakin abin da Allah ya sani min khairin na alkhairin wa innan wannan abubuwan da na gaya maka wa min karami da kuma karamcin su يعلم Eh, ya alamu نعم إن الرسول لسيف يستداء به lalle manzo Allah takobi ne da ake haskakuwa da shi ake haska addini da shi محند من سيوف الله tserin indiya daga cikin takobin Allah aba takubban Allah ababan zarewa da wannan baitin takhdibihin naqatu da fi adafai din nan da inna rasula duka baitoci ne na Ka'ab bin Zuhair مم.
eh Wa- ka san shine yayi banat su'adu fa qalbil yawma matbulu ya ji jikin shi zai gaya mai eh ai ya dade yana zagin manzon Allah sai dan uwan shi ba ana nan yana mai fada sai manzo Allah ya ce to na halasta a kawo min kanka abu a kawo min kanka abu sai dan uwan ya rubuta mishi wasiƙa ya ce zan gaya maka gaskiya na maka wasiƙa nan ne don fitar da hakkin zumunci annabi ya yi uzini a kawo kanka na rantse kakka bari mu haɗu uwan su ɗaya uban su ɗaya idan kyau ne muka haɗu wallahi sai na kai kanka Ai, tun da ya gani ya gigice ya rasa wa ai sai tuba ta ka- fada shi ta zo mishi take tuba tana zuwa mishi sai ya rasa yadda zai yi to duk sahabin da ya bari suka haɗe da wallahi ya kai kanshi sai ya je gurin sayyidina abubakar siddiq sarkin taushi sai ce na zo gurin ka neman taimako ina so in musulunta amma na san ba wanda zan je in samu rangwame gurin shi da kai ka kai ni gurin manzo Allah sai ce da sharadi ka lulluɓa jikinka da bargo ka rufe kanka kar ka sai ka bude sai ka je gaban annabi Muhammadu kar ka bari ku haɗu da wani sahabi kafin ka- ka- ka tige gaban annabi kai tabbatar ne ka je gaban annabi sannan a- a gane ku kai waye an gane to haka aka yi sai na bakar ya taho da shi yana zuwa ya fara ba annabi sallallahu alaihi wasallam kasida ba na su'adu fa qalbil yawma matbulu kaza kaza kaza har zuwa inda ke cewa nubitu anna rasulullahi aw adani wal abu inda rasulullahi ma'mulu inna ar-rasula la sayfun yustada'u bihi an ban labari anna rasulullahi aw adani annabi ya min alkawari a kawo kaina amma wal afu na san afwa inda rasulullahi wurin annabi ma'mulu abun kwadayi ne inna rasula la sayfin yustada'u bihi muhan yana kawai annabi ya shiga cikin gida yana shiga cikin gida ya dauko bargonsa sai ya fa mai saura murna da annabi ya kasa shi yasa ita ce asalin burdatu wato burdatu kasidan da aka yi aka bada bargo duk sahabbai sun yi sun yi da ka'abu ya bada bargon na ya ce ba zai bada ba babu wani daraja kaga yabon manzan Allah babu martabar da take martaban yabon manzan Allah babu ita matsala ɗaya ke samu rashin tsarkake zuciya amma ka gaya min yau aikin da Allah yake da kiraji gare shi ba aikin da zaka yi wanda ya kai ban annabi da san manzon Allah duk abin da shi ya yi sai ya samu zaka ya ce bi hubbi rasulillahi haqqan wa zikri wani guda ce hayati ala ta hayami wa shauqi wa zikira rayuwa ta gaba ɗaya zan ƙara da ita ne bisa gigicewa da shauki da ambacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi
don haka ah, wannan kenan na'am وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل wa biyadu annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne fa mai farin fuska yustas kalgamamu ana roƙon girgize ya shayar da ruwa bi wajihi da albarkan fuskansa simalul yatama mai tsananin jin tausayi ne ga marayu ismatun shi kuma kariya ne lil arami daga bugari
يلوذ به الهلاك من هلاك- آل هاشم- هلاك.
هلاك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفضا- وفوادل ya luzu bilu hullaku halakakku suna fakewa da shi su samu tsira min ali hashimin daga iyalan hashimu da waninsu fahim kaga su inda a gurin annabi fi ni'imajin suna cikin ni'ima wa fawazil da kuma kyaututtuka wayannan baiti biyu na abu talibi ne ya mu annabi muhammadu eh baffansa dan uwan babansa shi ne ya mu annabi wannan baitoci za mu tashi akan baitin busirin Allah ya kai mu gobe Allah ya kai mu lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين